نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله ولا سبيك باتر إلى ديكونا وباكم أردت يوتاري يوتاكي يا كوي بابا wata da kara irin wancan ba kamar rana ya ce To yau muna sha bakwai, yau muna sha bakwai ga watan Rajab, Hira annabi sallallahu Alaihi wasallam, dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda, wanda ya daidai da sha bakwai dai ga watan daya, shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'if ramadan ma'ana aikace-aikacen da ake cikin watan ramadan malam ya ce wa ƙala bundar fi hadithihi bundar ɗaya daga cikin wato marwaitan hadisi ne ya faɗa a cikin hadisin shi wanda ya rawaito فهو غنم المؤمنين فهو غنم للمؤمنين في watan azumi ganima ce ga masu imani riba ce ga masu imani ghanimatuhu ko yaghtanimuhu alfajir haka ne ko wato fajiri yana samun riba shi mutunan banza ma yan azumi ya zo to yana cin riba yana dakatawa ya bar shegantaka shi ko ya rage ta rawahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya rawaito shi fi sahihi a cikin sahihin shi wa ghairuhu da wani shi wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji manzon Allah kira da amincin Allah su gane tabbata a gare shi yana cewa innal jannata lalle aljanna la tubakharu lalle ana sanya mata turaren wuta ana ana turara ta shine la tubakharu wa tuzayyanu kuma ana yi mata kwalliya da ado min alhauli ila alhauli daga shekara zuwa shekara ana daga Ramadan zuwa Ramadan li dukhuli shari Ramadan saboda shigowar watan Ramadan fa idza kanat awwal lailatin min shari Ramadan to idan farkon dare daga watan Ramadan ya zamanto habbat rihun sai wani iska ya kada min tahti al-arsh daga karkashin al-arshin Allah yuqalu laha ana ce ma wannan iska din almuthira mai tashi idan ta taso wa tasbuqu awraqu ashjaril jinan wato sai kunnuwan itacen aljannan da ke akwai sai su zaki bugawa haka suna kadawa idan wannan iskan ya taso daga gargashin al'arshi wa hilaqul masari' da kuma kyawaran ƙohohin aljanna su ma sai zangi ka san kyaurin ana iska wani kyaurin in ba tangali shi aka yi ba sai zangi mi sai zangi bugawa haka to su ma kunnuwan itacen aljanna sai zangi bugun juna haka ka san ice in ana in ana iska kana jin karami karan ice ko in yana kadawa ka ji kunnuwan shi na bugun juna ana jin kara to su ma haka suke wa hilaku hilak shine bakin kowa almasari kuma shine kohohin aljanna wa yusma'u lidhalika saboda haka sai a zan kijin baninun wata ƙara lam yasma sami'una ahsana minhu masu saurare ba su taɓa jin wata ƙara mafi daɗi ba kamar wannan ƙaran ta kunnuwan itacen aljanna da ƙohin aljanna fa tabruzu al-hurul inu sai matan aljanna duk su bayyana sai su hito hurul ini duk sai su hito su bayyana hatta ya kitna har sai sun tsaya baina shurafil janna a tsakanin tudunka ta aljanna bakin ƙohohin aljanna za su tsayawa fayunadina sai su zanki shela suna kira suna cewa hal min khatibin ila Allah fayuzawijuhu akwai mai neman auren mu a wurin Allah Allah ya bashi auren mu matan aljanna za su zanki faɗin haka amma kai ba kai kamar yanzu an sanar da kai duk ramadana haka ake yi sai ka shirya hal min khatibin shin ko akwai mai neman auren mu ila Allah ya zuwa ga Allah fa yuzawwijuhu sai Allah ta'ala ya bashi auren mu mata za su zanki fanin haka na aljanna mata aljanna suna nan Allah ya shirya suna magana lokacin da Allah ya ba su damar su yi magana suna nan da lokacin da matar nan matarka ta duniya ta ma abin da ba daidai ba ta aljanna ta Allah na nuna mata sai ta ji haushi tace ki ki bi shi a hankali ya kusa ya rabu da ke zoron mu in ya zoron mu ba ki ƙara ganin shi to da suna magana thumma yaqulna al-hurul in sa'an hurul in su zaki cewa ya ridwan aljanna ya kai ridwanan aljanna ma'ana ya kai babban shugaban masu tsaron aljanna shine ridwan ma hadhihi al-laila wace dare ce wannan bai jibu hunna bitalbiya sai ya karba masa da amsawa thumma yaqulu sa'an yace hadhihi awwalu lailatin min shahri ramadan wannan ita ce farkon daren watan ramadan ka gani kenan wannan dare kamata ya kai ta maraba da shi ta yi taushin daɗi da shi inda Allah ya sa lafiyar ka ko ba ka da lafiya ka damu da ba za ka yi azumi ba wata ya ta abuwa buljanna sai ce an buɗe ƙofofin aljanna ala sa'imina akan masu yin azumi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'umman manzon Allah wannan ma yana nuna falalan watan Ramadan. Rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu. Imam al-Baihaqi da wani shi suka rawaito wannan hadisi. Wa an Amr bin Murra radiyallahu anhu an karbo daga Amr dan Murra Allah ya kara masa yarda kana yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana ya rasulullah sai ce ya kai ma'aikin Allah ara'aita ka gaya mani ko kana ganin ko me kake gani in shahidtu Allah ilaha illallah in na tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma na tabbatar da cewa lalle kai ma'aikin Allah ne wa sallaitu salawatil khamsa kuma na sallaci salloli biyar a zuhar la'asar magriba isha'i asma' wa daitu zakata kuma ina da kuɗi na ba da zakka yadda ya kamata na ba kuma waɗanda suka kamata a cikin lokacin da ya kamata ban sa san zuciya ban sa san rai ba na yi ta dan Allah yadda Allah yake so na yi inda ban gane ba kuma na tambayi malamai su mana bayani kuma sun bayyana mani kuma na bi bayanin su ina da dai kuɗi na ba da zakka wa sumtu ramadana sannan kuma na yi azumin watan ramadan wa qumtuhu kuma na yi tsayuwar watan ramadan ya ce babin man ana to ni daga ina niki mana ina ne matsayina ya rasulallah ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mina siddiqin wa shuhada kai kana daga cikin siddiqai kuma kana daga cikin shahidai mana kana tare da bayan Allah na kware wanda Allah ya ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina الصديقين والشهداء kana tare da waɗannan bayi na Allah rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya rawaito shi wa ibn hibban da ibn hibban a ji wanda ya azumi watan ramadan dan Allah subhanahu wataala to ya ranar alkiyama yana tare da waɗannan bayan Allah aljanna matsayi matsayi ce ba kowa gwargwadon imanin shi da aikin shi mai kyawu gwargwadon wurin shi ba wai kamar duniya ba ko duniya ma ai kaga akwai inda ya karhin ka ko duniya ai gwargwadon gwargwadon halinka ne kake shagalin ka ko ba gwargwadon kudin ka sai ka sai dan rabin rabin ka gina kana da mahalin kenan wani haya za yi kuma hayan ma suna ta tara akwai wanda zai haya jika ɗari biyar yake biya kudin haya gidan shi wani ɗari hudu wani ɗari uku wani ɗari biyu wani ɗari wani hamsin wani ma jikka uku yake haya ko ba haka ba duk yan haya sunansa amma kuma ai kaga wani haya yake da AC da komai gidan shi haya kawai ta gadara ce da ya so da ya gina gidan kawai dan shiri ne za sai yana haya ɗari biyar ko da yake ba shiri ta bace daban masu gidan haya ne ya koka gare shi ka gani wani gida wani gidan shi rabin rabin ne wani rabi wani wani abin nan kare guda ne wani biyu wani uku wani gidan shi shato ne guda wani gidan shi aka girman makarantar nan da muke ci mu ka gani sunayen su gidaje mu kasashen mu ba ba kasau ba kasau zaka ganin cikin gari ba akwai gari yana da unguwannin da ba mai iya zaman sai masu kuɗi ƙasashenmu babu wannan sai dai wani lokaci haka amma wasu ƙasashe za ka ganin binnan wasu unguwanni kawai talaka ma ba iya zama cikinsu ba ba iya sayan wurin sau da hili wurin ya kai miliyan ɗari turwasan ne kawai ya kai miliyan ɗari ba za a sayi shi sai mai kuɗi ba unguwa ce za ka gani guda ɗaya ta kusa rabin maraɗi ba komai cikin da sai benaye duk wanda za a sayan gida bene za yi sharaɗi ne kawai da ma za suke kayan gidan ba bene ba za a kore ka ce a ce ka tashi daga nan an sai da ma wani shi kawai doka ma ce dama da ka za a ce ma to ka san ƙa'ida unguwa ko ƙasar sudan wa muka yi zama unguwa ce guda ta kusa rabin maraɗi amma ba ba gidan da ba bene ba kowa masallatai cikin ta kawai yan bariki muka kasan musulmi ce ba ba masallaci duk masallatai bakin cikin dai babu sai dai yanzu a hankali a hankali abubuwa na canzawa ana danyi to mu dawo cikin karatu kanmu mu shigo aljanna ya fi mu ta yi na kuma mu shiga duniya wa ala nasir radiyallahu anhu an karba hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda akwai wannan mawakin da kowa ya san shi mutanen da sun san shi wanda ake ce Muhammad Wardi na shekara 35 40 da ta wuce an san shi kai tashi unguwa unguwar talakawa yake ana yawan kiran sallah ita yace shi ba ya zama nan to sai koma wancan unguwar Muhammad Wardi kowa ya san shi wanda ya zanki sauraron waka wancan lokacin أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي زال كان يا كسنتي يدعو ببلوغ رمضان ينا ين الدعاء سود إسو ووتر رمضان وكان إذا دخل شهر رجب شهر رجب يا كسنتي إذا وتر رجب يشقو وانا وتن دمك تشكينا قال سيمن زان الله يا الدعاء الله مبارك لنا في رجب الله كسن يا البركة تشكين وتر رجب أنا وتاني من جلو أنا مكي تشكين شعبك kwana sha bakwai ya wuce wata ne mai albarka yana daga cikin al'ashhurul hurum watanni waɗanda ba a yaƙi cikinsu wanda Allah ya ce fala tazlimu fihin na anfusakum ku bar cutar kawunan ku bar zalunci ku bar fada a cikin waɗannan watanni guda hudu uku jere suke shi rajab kaga nan yake shi kadai uku suna can mun baro zulhijja almuharram zulqida zulhijja almuharram can mun baro su kusan sallah babba da bayan sallah babba shi kuma yana nan shi kadai salasatun surdun wa wahidun fardun haka manzo Allah ya ce uku a jere suke ɗaya kuma ware ne shine wannan wanda muke ci ko yaki yake zamanin jahiliya gabanin zuwa addinin musulunci da Rajab ya shigo sai a bari alhurma gare shi ga annabi yana addu'a na Allahumma barik lana fi rajabin Allah ka ƙara sanya mu albarka a cikin watan rajab shi wata ne mai albarka wa sha'ban da kuma watan sha'ban shi watan sha'ban mai kama an wannan ya mutu wata ne mai girma cikin watanni babu wani wata da manzala yake yawaita azumi cikin shi kamar shi wa ballighna ramadan sai manzala ya ce to Allah kuma ka kai mu ramadan watanni ne jere guda uku masu albarka sosai rawahu tabarani wa ghairu imam tabarani da wani shi suka rawaito shi wa qala abdul aziz bin marwan Abdulaziz ɗan Marwana ya ce, Kanal Musulmuna, Musulmi sun kasance ya ƙuluna suna cewa, inda huduri shari Ramadan a wurin zuwan watan Ramadan, Allahumma qad na sharu Ramadan suna cewa, Ya Allah watan Ramadan ya yi kusa da mu. Wa hadara kuma ya halartu, ana wata ya zo, fasallimhu lana wasallimna lahu Allah ka kubutar da shi gare mu kuma ka kubutar da mu a gare shi ka ba mu shi mu ma ka ba mu shi mu ma ka ba shi mu ma'ana dukkan mu mu amfana da juna da mu da wata warzuqna siyamahu wa qiyamahu kuma Allah ka azarta mu da tsayuwar shi da azumin shi a ga shirin ka addu'a za ka yi kakka yarda da iyawarka sai iyawarka ta cuce ka kaza yin wata ka kaza yin azumin kuma ka kasa yin tsayuwa din warzuqna fihi aljidda kuma Allah ta'ala ka azurta mu da kokari a cikin shi wal ijtihada da kuma ba da kokari a cikin wannan wata mai kama na Ramadan alquwa kuma Allah ka azurta mu da yin karfi wan nishata da kuma sakewa da walwala a cikin shi ka san wata ne ka ni kana azumi da kishirwa da yunwa da ka sha ruwa duk jikinka sai ya mutu ko ba haka ba da rana ba ka yi wani abu kuma in daren ya ma sai dai ka yi ta shan ruwa ka gashi sai kwanci daga kwanci sai kwanci to sai ka yi addu'a ka ce Allah ka ba mu karfi ka ba mu walwala da sakewa da nishadi a cikin wannan wata wa idna fihi min alfitan kuma Allah ka tsare mu a cikin shi daga fitintunu da jarrabobi da walhalu a cikin sa wannan addu'a ce da musulmi suke yi in ramadana ya zo dab ko in ya shigo sai su yi wannan addu'a ɗin magabata haka suke yi saboda haka akwai kyakkyawan koyi da za mu yi a gare su ma ba zan kewaita addu'a wa kana mu'alla ibn al-fadl mu'alla dan al-fadl yace kanu yad'una Allah magabata sun kasance suna roƙon Allah sittata ashhurin watanni shidda an yi balligahum ramadana na cewa Allah ya kai su watan ramadana in ramadana ya wuce to sai sun yi wata shidda suna addu'a Allah ya kai su ramadana kuma ya da'unahu sittata ashhurin sa'annan su roki Allah subhanahu wataala kuma wata shidda an ya taqabbalahu minhum cewa Allah ya karɓo azumin watan ramadana gare su ana kullum cikin addu'a ake ta dai watan ramadana in Ramadan ya wuce a yi wata shidda ana roƙon Allah. Allah ka karba zaman da muka yi da sadaka da ibada da tsayuwa da nafila da abin da muka yi ciki. In an yi wata shidda kuma sai a dakata kuma sai a ci gaba da addu'a Allah ana Allah ka kai mu wani Ramadan kuma. Ai ta yi. Aikin kenan to wani aiki za ka yi maka ma Allah aiki ba. Wa qala Yahya ibn Abi Kathir. Yahya da Abi Kathir yace kana min du'a'ihim ya kasance daga cikin addu'a su suna cewa Allahumma sallimni ila Ramadan, Allah ka miƙa ni ga Ramadan, ana Allah ka kai ni Ramadan, wa sallimni Ramadan kuma Allah ka miƙo Ramadan gare ni. Ka kai ni Ramadan kuma ka bani daman abin da ya kamata in yi cikin watan Ramadan. Wa tusallimuhu minni mutaqabbala kuma Allah ka karɓe shi gare ni yana abin karɓa wurinka. Zai bada da ne Allah ka karɓe ta. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة بلوغ شهر رمضان كيوا قوات رمضان da azumta shi wato nema ce mai girma Allah ya kai ka watan Ramadan kuma Allah ya baka ikon azumta shi nema ce babba ba karamin nema ba wa yadullu alaihi yana yin nuni akan shi hadithu talata hadisin mutane guda uku alladhina stushhida ithnani minhu wanda aka ba mutum biyu a cikin su uku shahada yayi shahada ya mutu wa mata thalithu ba'dahuma shi ma ɗayan sai ya mutu bayan su ala firashi a bisa shimfiɗa shi. Kuna gane ku mutane ne guda uku aka kashe su, aka kashe biyu, ɗayan aka yi kata-kata da shi. Sunan take aka kashe su kuma aka bare cikin rauni, shi ma yana nan yana ji yayi da mutuwa. Faru'iya fil manami sai aka gan shi a cikin bacci sabiqan lahuma ya riga su ya gabace su. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة manzo Allah ya ce abin da ya sa haka saboda yayi sallar kaza yayi sallar kaza bayan su waɗannan su rasu wa adraka ramadana fa samahu kuma ya riske watan ramadana bayan su sun mutu ya azumce me ya azumce shi wa wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ya ce na rantsi da Allah wanda rai na yake ga hannun shi inna bainahuma lalle tsakanin shi da su la abadu lalle ya fi nisa mimma baina sama'i wal ard daga abin da ke tsakanin ƙasa wannan da sama ta farko nisan matsayin sa a cikin aljanna ya kai daga ƙasa zuwa sama rawahu ahmad wa ghayruhu me yasa su sun rasu ba su kai ga ramadana ba shi kuma ya kai watan ramadan amma yana ji yayi mutum bisa shimfiɗa shi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi ya wuce su ya tsere musu kaga wannan yana nuna samun kai a cikin watan Ramadana kuma ka azumce shi nema ce mai girma Allah ya kara mana ni'ima ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce wa dakhala Ramadanu kuma Ramadana ya shigo ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah fa ma aqulu to me za ni cewa tun da Ramadan ya shigo kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace quli ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun ya Allah lalle kai mai yawan yafi zunubai ne tuhibbul afwa kuma kana son yafewa fa'fu anni to Allah ka yafe mani kasan Allah innahu afuwun ghafur wa kana Allahu afuwan ghafura innahu la afuwan ghafur shi Allah subhanahu wataala mai yawan yafewa ne kuma mi yana son masu yafewa wal afina anin nas Allah yana so in an maka laifi ka yafe saboda kai ma kama Allah laifi ya yafe maka fataka ta ma laifi ka yahi dan ka ya maka laifi ka yahi kanan ka ya malabi ka yabe abokin ka ya malabi ka yabe almajirin ka ya maka laifi ka yabe makwabcin ka ka yabe in kana son kai ma gobe kama Allah ka ce Allah ya yabe mani in ba haka ba in ka yabe sai Allah ce shi ma ba ya yabe maka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum in ba ku san Allah ya muku gafara ya yabe muku ku zaki yabe ma mutane mutane suna nan da yawa ba su yabewa sai mutum ya rike mutum da laifi tsawon lokaci ba daidai ba ne. Allah ya ce, "Fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Duk wanda ya yafe kuma ya sasanta da shi da abin abokin fadan shi, to ladar shi ta tabbata wurin Allah. Rikewa kuma babu lada a ciki. Allah baya son bawa da rikewa. So yake ka yafe ka wuce a wuce wurin shi kenan. Kuma sai wani shi ma wannan aka yi nan gaba kai ma saban Allah ma nawa kake. nawa kake nawa ka tara inda ba a yafewa da ba ka yi zaman duniya Allah da Allah bai yafe maka ba ka yi zaman a duniya saboda laifuffukan ka kare sun isa su hana ka lafiya su hana ka sheda su hana ka samun kuɗi kuma Allah yana yafe maka wa yafu an kathir Allah yana yafe maku daga zunubai da yawa in ya tashi ma cikin zunubi ɗari ɗaya ne za ka kama ku da shi amma ku sai ku rike mutum da zunubi ɗaya ɗaya ya maku kan ku rike shi ba a haka nan mutum ya malafi a wuce wurin ka yafe mashi kai ma za ka samu shiga wurin Allah harkokin ka za su bude Allah zai yafe maka zai buɗa ma ƙohi na samu ba zan ki yafewa ja ramadan watan ramadan ya zo fil amanu a cikin shi akwai aminci daga da abin da kake tsoro wal itqu a cikin shi akwai yantawa daga wuta wal fawzu a cikin watan ramadan akwai samun rabo da gidan aljanna bi suknal jinan da zamanawa a cikin aljanna man lam yarba fi hadha shahr duk wanda bai samu riba a cikin wannan wata na ramadan ba fa fi ayyi waqtin yarbahu to cikin wani lokaci ne mutum zai samu riba idan aka ce ramadan ya zo ya wuce baka ci riba komai ba to sai ka gaya mana ranar da zaka ci riba man lam yaqru fihi duk wanda bai kusa ba a cikin shi li maulahu ga Allah subhanahu wataala fa huwa ala bu'dihi to shi yana nan akan nisan shi la yabrahu ba zai gushe ba duk wanda cikin wata ramadana bai samu kusancin Allah ba to ba ranar da zai samu kusancin Allah man ruhima fi hadha shahr fa huwa al-marhum duk wanda aka yi mashi rahama a cikin wannan wata to shine wanda ya samu rahama wa man hurima khairuhu duk wanda aka haramta mashi alherin watan ramadan fa huwa al-mahrum to shine wanda aka hana duk wani alheri in dai baka samu alkhairi cikin watan ramadan ba to duk alkhairin da ka samu sharri ne ba alheri bane in dai nan baka samu ba to wanda zaka samu shi ko da kai kana ganin alkhairi ne to ba alkhairi bane wani mawaƙi na cewa ta ramadanu mazra'atul ibadi ramadan ya zo wanda yake gona ce ta bayi shine mazra'a gona mazra'atul ibadi gona bayi ce wannan gona ba gona ce ko masara ba ko tawaki ba ko ta ayaba gona ce ta samun lada li tatahiril qulubi saboda tsarkake bayi min al fasadi daga banna da lalacewa fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan saboda ka bayar da haƙoƙin ramadana na magana da na aiki wazaduka ko kuma wazadaka fattakhidhu kuma guzurinka ka ɗauke shi lil ma'adi saboda ranar alkiyama wa man zara al hububa wa ma saqaha duk wanda ya shuka hatsi kwayoyi kenan na masara ko na ci ko na dawa ko na wake alhali bai ba su ruwa ba ta'awwaha mutum zai kuka yi nishi nadiman yana mai da daba inda alhasadi a wurin gini wanda misali ita ita dai dama jigawa wato ban ruwan Allah ne ko ba haka ba dama Allah ne ke bada ruwan shi to duk wanda ya shibka hatsi ko dawa ko masara ko wake ya bar shi ba noma me za a samu ba noma ba a yi na farko ba a yi na ba a yi na kawai ya bar ta haka nan ba dai ya shuka ba bai dawo ba sai bayan wata hudu ba ta shigowa ma in ya zo ma tsoron wurin zai wurin ya cika da ciyawa ya yi kif da rasa inda za shiga duhu ne wurin kamar dare kuma ya gaci ga yanan dai ya hidda kanu amma ba kwaya sai kwashi kara ya kai gida kawai to karan makana yi ba su da wani amfani kuma ya nema za ya shiga wurin ba ya shigowa sai yanzu ne za ya noman ya noma ciyawa dai ya kwashi kara kaga wahala kenan bayan wahala to haka ramadan ya zo ka shayar da kanka alheran Allah subhanahu wataala domin an zo karshe za a raba ma kowa lada in kai za a baka in baka yi ba kuma Allah ce baka yi komai cikin shi ba Allah ya kiyaye mu wani abi Ja'far ibn Ali radiyallahu ta'ala an karbo daga abi Ja'far wannan jikan jikan manzon Allah ko kuma mu ce dan jikan jikan manzon Allah Abu Ja'far radiyallahu anhu kala Allah ya kara masa yarda ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan stahalla sharu ramadan idan watan Ramadan ya kama shine istahalla istaqbalahu bi wajhi sai manzo Allah ya kalle shi da fuskar shi ya kuli sai ban thumma ya kuli sannan manzo Allah ya ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani Allah ka bayyana mana shi da aminci ko ka bai ko ka bayyana mana shi da aminci da kuma imani ana ka sa mu shige shi da aminci da kuma imani wasalamati da kuma kubuta wal islami da kuma cikakken musulunci wal afiyatil mujallala da kuma lafiya wadda take mai lullubewa wa difa'il aqsam kuma mu shige shi da ainihi tun kuɗi duk wata cuta duk wata rashin lafiya wal auni ala salati was siyam da kuma taimako akan sallah da azumi wa tilawatil qur'an da karatun alqur'ani mai girma اللهم سلمنا لرمضان الله كقبتد مو رمضان وسلموا لنا كما الله كقبتد شي غريم وتسلمه منا كما الله تعالى ككرب رمضان غريم حتى يخرج رمضان هسوة رمضان يا فتا وقد غفرت لنا الهالي كا غفرت منا ورحمتنا كما كاتو سيامنا وعفوت عنا كما كايا بمم sai yin Ramadan ya shigo manzo Allah yana wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam adaka addu'a ce mai muhimmanci wa rawa ibn najjar malam dan najjar ya rawaito an al-harith al-a'war daga harith al-a'war an ali radiyallahu anhu daga ali Allah ya kara masa yarda annahu lalle shi kana idza nazara ila al-hilal ya kasance idan ya libi watan Ramadan qala sai ce Allahumma inni as'aluka khaira hadha ash-shahr ya Allah ina roƙonka alherin wannan wata ta alherin da ke cikin wannan wata Allah ina roƙonka ka bani shi wa fathahu kuma Allah ina roƙonka ka bani budin da ke cikin wannan wata kasan kullu Allah yana bude mu bayi wa nasrahu kuma Allah ka bani cin nasarar da ke cikin wannan wata wa barakatahu kuma Allah ka bani albarkar da ke cikin wannan wata, wa rizqahu Allah ka bani arzikin da ke cikin wannan wata, wa nurahu Allah ka bani hasken da ke cikin shi, wa tsuhurahu kuma Allah ta'ala ka bani ko wa zuhurahu da bayyana shi Allah ka bani shi, wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma ba'dahu kuma Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharri shi da sharrin watan da ke bayan shi. Daga ma wannan addu'a mai muhimmanci ce. Mutum ya riƙe ta duk wata in ya kama ba sai na ramadana ba duk wata in ya kama sayyidina ali yana wannan addu'a saboda dama duk wata in ya shigo akwai addu'a ran mun karanta nan cikin hisnul muslim bara ba ku mance ba ba kai ma bara ba ko to malam yace faslun fi fadli sawmi shahri ramadan wannan fasali zai magana ne a cikin wato falalan azumin watan ramadan في الصحيحين يا ذات صحيحين انا ابي هريره مرفوعا رضي الله تعالى عنه دغ ابو هريره الله قال مسا يردا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ النبي صلى الله عليه وسلم يتي كل عمل ابن ادم له دكان aikin dan adam nashi ne duk aikin da dan adam yayi nayi ne ma'ana za a bar shi lada alhasanatu bi ashri amsalha lada daya tana daidai da lada goma ila sab'i mi'ati dhif ya zuwa linkawa ɗari bakwai idan aka linka ma goma kuma sai a linka ma ɗari bakwai wasu malamai suka ce kai tsaye wasu malamai suka ce a yadda aka wara da goma to za a tafi ishirin talatin arba'in hamsin sattin saba'in tamanin goma ya tara ɗari da goma ɗari da ashirin haka sai an kai ɗari bakwai da kai ɗari bakwai sai Allah ce ko bar ni da bawa na ni na san abin da zan kara mishi wasu ko malamai suka ce daga goma ɗin ne za a maida ɗari bakwai kai tsaye kuma daga na Allah ce kai ku bar ni da bawa na ni kadai na san abin da za na bashi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce illa siyam sai azumi aikin da kai na ibada gaba ɗaya shi za a baka lada ɗaya zuwa goma zuwa ɗari bakwai amma banda azumi me yasa fa innahu li Allah yace azumi nawa ne wa ana ajzi bihi ni ne na san irin sakamakon da za nema bawa da shi me yasa saboda bawa na taraka shahawatahu ya bar sha'awar shi ma'ana ya bar kusantar iyalin shi yana azumi saboda tsoron Allah ya bar wannan wa ta'amahu kuma ya bar cin abincin shi da rana wa sharabahu ya bar shan abin shan shi da rana min ajili saboda ni in ji Allah isa zan saka mai sakamakon da bai taba tunani ba lissaimi farhatani mai azumi yana da murna guda biyu da yake yi farhatun inda fitrihi akwai murna da yake yi a wurin shan ruwan shi kasan an zo shan ruwa kowa daɗi yake shi da rana ta dan bace da na zaka kowa ya, ya aza ruwa gaban shi na ta kallo da an ce Allahu yanzu ka ga mutane in ba sa mutuwa mutane zaka suna bogun gudu sai maza su je gida ka abin nan rana ta fadi suna busa hanya ko ba haka ba ka kira sallah suna busa hanya ai ta gudu wani na ake bige shi kai hakuri ka nemi wuri ka tsaya ka ka abin nan in ka san nesa kake sai ka tauda yan ruwanka ko da masu ɗan zayi zayi ne ko masu ɗan sanyi sanyi ka ɗan kurba sai ka kwantar da hankalinka ka isa gida lafiya amma ita gudu na hauka wutan nan in ta kama mutane da yawa ba su tsayawa karam za ka ji gam gam ana ta yi ca an taka birki garin gauga sai ka ja ma kankanawa kana kokarin sauri sai ka bige wani shi kenan karshen ta sai ka je likita an mai dinki an yi abubuwa da yawa an dauki sunanka kan duk cikin likita za ka ruwa kuma likitocin masu hana ka ruwan na kwarai to ina wani a yi hakuri a zange ta a hankali to kaga murna ce duk murna mai murna bude baki ne an sha ruwa kowa na jin daɗi wa farhatun inda liqa'i rabbih babban farin ciki shine wurin da zaka haɗu da Allah ranar alkiyama sannan shine babban farin ciki in kaga irin liyafar da Allah ya shirya maka irin tanadin da Allah ya mana aljanna saboda azumi Allah ce wannan kaga wannan an yi maka shine dan azumin da kai kaga wannan shine babban farin ciki wala khalufu famis sa'imi kuma lalle warin bakin mai azumi atyabu inda Allah wa inda Allah a wurin Allah atyabu ya bi kamshi min ri'il misk daga kamshin turaren almiski kaga wannan falal azumi yake nunawa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kullu amali ibn adama lahu illa siyam duk aikin dan adam gaba ɗaya nayi ne sai azumi fa inna wuli domin azumi nauni wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta imam al bukhari li kulli amalin kaffara duk aikin da ka sani yana da kaffara والصوم لي أزمي نوني وأنا أجزي به نين إذن ساكا مجلش ولأحمد رواية أحمد كل عمل ابن آدم دكا أيكن دان آدم قبادة كفارة كفارة تيغزن بمبت إلا الصوم سي أزمي والصوم لي أزمي نوني وأنا أجزي به نين إذن ساكا مباولش وفي الرواية فعلى الرواية الأولى ما ليس تؤكر رواية فرقو يكون استثناء الصوم إلا أزمي لأك إلا الصوم من الأعمال المضاعفة لقى أيك ودن دأك لنكا فتكون الأعمال شايك سزمنتو تضاعف أنا لنكا سني بعشر أمثالها دقوم إلنسو إلى سبعمائة da'ifin ya zuwa linkin ba linkin 700 illa soma banda azumi fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu domin shi linka shi baya da iyaka shi ba mai iyaka ba azumi shi ba zuwa 700 bane ba zuwa miliyan 7 bane shi kawai Allah ya ce a bar wannan magana wata magana ce nan daban bal yudha'ifu Allahu ad'afan kathira Allah subhanahu wataala ne zai linka shi linka mai yawa kare san abin da za a badawa fa inna siyama min as-sabri domin azumi yana daga cikin hakuri waqad qala Allah ta'ala kuma Allah ya faɗa game da hakuri innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab masu hakuri Allah ya ce Allah na kwaso lada ya ba su ba a kilgawa ba lissafi wanda suka yi hakuri kowane irin hakuri ne hakurin yunwa haƙurin kishirwa, haƙurin talauci, haƙurin rashin lafiya, haƙurin rashin haihuwa, haƙurin rashin aure, abubuwa dai in suka samu mutum na wahalar rayuwa. Duka, in ka yi haƙuri, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai maka bi, zai masa kai yadda baka taɓa tunani ba. Wali hada saboda aka ruwa aka ruwaito anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi zira da abinci Allah su kara tabbata gare shi lalle ya ce sharu ramadan sharu sabri قال يأتي وتر رمضان وتر مقولين وأنه أنه قال kuma da gare shi lalle ya ce as-sawmu nisfu sabri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri wato azumi rabin hakuri ne idan ka dauko hakurin rayuwar duniya gaba daya to azumi rabi yake dauka Allah ya kara mana hakuri rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi was-sabru thalathatu anwa hakuri da kake ganin shi nau'i uku ne wannan mun sha gai na farko sabrun ala ta'atillah ayi hakuri akan bin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa sabrun an maharimillah da kuma hakuri daga aikata ayyuka na sabon Allah abubuwan da Allah ya haramta nan wajen ne muna ganewa ko hakuri daga sabon Allah wa sabrun ala aqdarillahi almu'lima da kuma hakuri a bisa kaddarorin Allah masu zahi masu radadi masu ciwo kamar rashin lafiya kamar talauci kamar rashin aiki kamar kariya arziki kamar gobara kamar ambaliya kamar sata abubuwa dai ga su nan duka Allah ya kiyaye mu kaddarori ne na Allah kana da abu kuma ka koma ba ka da kashin akwai zahi kana jin ciwo kana jin zahi وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم guda ukun duka suna taruwa ne a cikin azumi a cikin azumi akwai mi akwai hakuri akan bin Allah Allah ya ce kai azumi kai sannan akwai hakuri daga saba Allah Allah ya ce kakka sha kakka ci kakka kusance iyali da rana duk baka yi ba ko ba haka ba sannan kuma akwai ciwon wannan abin akwai tsayi azumi yana da wahala musamman bayan azawar zuwa la'asar wannan lokacin in dai ba cikin AC kake ba kai wahala sai ka kai kwance rairan ba daɗi da ciki ba daɗi haka ba daɗi kai ka rasa abin da ke ma daɗi kuma ga zahi na bugunka kuma ga aljihun naka sai a hankali kaga zahin ya gamu iri iri ga yana to akwai akwai waɗannan duk cikin azumi wa taqaddama malam yace ya gabata بحديث سلمان أتبع حديث سلمان وهو شهر الصبر أدمي شيني وتن هقولي والصبر ثوابه الجنة شيكما هقولي لا تشيتتي الجنة وروى الطبراني ما لم طبراني أرويته عن ابن عمر لقى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الله قال مسير دا مرفوعا الصيام لله أزمي نا الله la ya'lamu thawabahu illa Allah babu wanda ya salla da azumi sai Allah yaya mu ci gaba ko mu tsaya ba matsala ai lokacin karatu ne malam yace wa alam kasani anna mudha'afatil ajri anna mudha'afatil ajri lalle linka lada a ribanya maka ita lilamali ga ayyuka ta kunu bi asbabin tana kasancewa da dalilai da sabubba da yawa ma'ana abin da ke sa a linka maka lada abubuwa ne da yawa mina daga cikin abin da ke sa Allah ya linka maka lada sharaful makan darajan daukakan wurin wuri inda kake yana sa Allah ta'ala saboda albarka wurin sai Allah ta'ala ya linka maka ladanka al-ma'mul fihi wurin da kai ibada a cikin shi ذلك العمل wannan aikin da aka aikata a cikin shi kal haram kama harami ina ne harami masallacin makka da madina tuba walidhalika tudafu salatu saboda haka ake linka sallah fi masjidai makka wal madina a cikin masallatai na makka guda biyu da madina kama sabata fi sahih kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari salatun fi masjidi hada sallah a cikin wannan masallacin na wa khairun ya fa alheri min alfi salatin daga sallah dubu fi masiyo cikin abin da ba shi ba min almasajid na masallatai illa almasjid alharam sai masallaci mai alhoma in kai sallah masallacin maki alaihi salatu wassalam za a baka ladar dubu Bana sai ka yi sallah dubu a nan garin sa'annan ka samu ladan mutum da ya sallah a zuwa guda ɗaya can wurin. Dan kaga shi yasa mutane ke kokarin zuwa. ka je kai kwana biyar da sallah ɗaya ka samu lada dubu kaga duk yini sai ka samu dubu biyar ba naira ba lada wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa innahu afdalu ya bu falala daga yin sallah a wurin da ba shi ba walidhalika ruya da haka aka rawaito anna siyama lalle azumi yudafu bil haram shi ma ana linka shi a cikin harami shi ma azumi haka nan kai za a linka maka heda in kai a nan garin yasa wasu suke kokarin azumi na kama suna makka kuma sai azumi ya kare su dawo wasu kuma su je in yayi rabi wasu in ya kai 20 wasu kuma 'yan gata ne 'yan lere ne sai daren 27 ma suke jirowa maka kuma akwai 'yan gata da suke da dalili suna da hanya su daren lalatar kadarin da ake cewa daren nan suke sauka maka kuma da sai su tafe su wannan laraba kada ake ma wannan gatan wasu manyan mutane namu duk ana musu sai da dalili wannan Allah ya mana dalili muna da shi ma kai Allah ya kara mu akwai dalili kamar azumi kaman kamar imani da Allah kamar musulunci kamar tsoron Allah kuma muna da bakin gwargwado babban dalili ka samu dalili ko kwara ka ji tsoron Allah wa Allah kai imani da Allah Allah ya maka babban dalili ina ji sa mala'iku suna tsaron ka ba dai ya tsaron wani mutum ba wa bi sunan ibn majah a cikin sunan ibn majah bi isnadin da'if ya zo da isnadi mai rauni عن ابن عباس انك عبد الله بن عباس مرفوعا حديثي مرفوعي من ادرك رمضان بمكه دو wanda ya iske azumin watan Ramadan a Makka fasamu kuma ya azumin wa qama minhu ma tayassara kuma ya tsayuwa a cikin watan Ramadan abin da ya saukaka kataballahu lahu Allah ta'ala zai rubuta mashi mi'ata alfi shahri Ramadan Bana Allah zai rubuta mai ladan azumin wata dubu ɗari na Ramadan. mana sai kayi sai kayi azumin wata dubu ɗari sannan ka samu ladar da za ka samu a garin makan kaya wane ne wa za a samun abin na azumin dubu ɗari shekara nawa ke azumin tayar ma ya zo shekara nawa tamanin to tamanin so ɗari na masu lissafi su ƙilƙilin ya kai miliyar miliyan nawa kenan shekara da yi takwas kenan ko tamanin so ɗari miliyan takwas Allah ya ba mu miliyan takwas Allah ya ba mu na lada da na kuɗin fi ma siwa wa cikin abin da ba shi ba zakara lahu sawaban kathira kuma ya ambata mai lada mai yawa ku kaga wannan yana nuna cewa mutum na samun linkawan lada gwargwadon wurin da kake in wurin na da albarka yana da daraja to Allah zai linka maka wa mina daga cikin sharafu zaman daukaka a lokacin kuma akwai lokaci akwai wuri akwai lokaci ka share ramadana ka watan ramadana lokaci ne yana sa Allah ya linka maka lada linkin balinki wa ashir dhilhijja kuma kaman kwanaki goma na watan dhilhijja watan sallah wadannan da manzo Allah ya ce babu aikin da za ka yi ka samu lada kamar cikin waɗannan kwanuka guda goma wa taqaddama fi hadithi Salman ya gabata a cikin hadisin Salman fi fadli shari Ramadan a cikin falalan watan Ramadan man tatawwa fihi duk wanda yayi nafila a cikin shi bi khaslatin min khisalil khair da wata ɗabi'a daga cikin dabi'a alkhairi kana kaman adda fariidatan fi ma shiba ya kasance kaman mutumin da ya bada farilla ba cikin shi ba wa man adda fihi fariida duk wanda ya farilla a cikin shi kuma kana kaman adda saba'ina faridatan fi ma shiwa sai ya zama to kaman mutanen da ya farilla saba'in ba cikin watan ramadan ba me yasa saboda lokacin darajar lokacin na ramadan ne wa fi tirmidhi ya zo a cikin tirmidhi an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya kara masa yarda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal an tambaye manzo Allah wata sadaka ta fulada da falala qala yace sadaqatu fi ramadan ay sadaka a cikin watan ramadan wa fi sahihaini aka yi zuwa cikin sahih bukhari da muslim qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan ta adilu hajjatan tana daidai da aikin haji au qala ko kuma manzala mace tana daidai da hajjatan ma'i yin aikin hajji tare da niyya to wanda ya umara a cikin watan Ramadan to kamar ya yi aikin hajji ne tare da manzan Allah. Kasan kuma aikin hajji tare da manzan Allah ya fi kowane aikin hajji lada. To da an kayi aikin hajjin ka lafiya lau ba inda kai kuskure saboda kana tare da shugaban malamai. Mai malamai, mai addinin, mai koyar da addinin, kana tare da shi da abin da kai daidai ne da saboda abin da kake yi nan manzo Allah ma a ga aikin shi ran nan da yana aikin hajjin bankwana kusa doke shi ko kusa raƙumin shi yake a ga raƙumi kowa na hango shi saboda kowa ya ga aikin da kyau ba kuskure ko in kai ram saboda haka Allah ya baka dama Ramadan ka ruga da ruga muna ganewa ku so sai dai kuma har kullum aikin da za ka yi ya tsaya gare ka bai kai lada aikin da za ka ma al'umma ba jin ladin shi in dai ba farilla ba ne to ka yi mu mutane misali kuɗin umaran nan da guzurinka da komi ka ɗan raba bayan Allah ya fi ba an ce kakka ba ya fi lada saboda abin da mutane suka umhana da shi ya yi wanda kai kadai ka umhana da shi dan kuɗin nan da za ka shi wajen miliyan ɗaya tsakanin kuɗin da guzurinka zuwan ka da dawowanka a ga in ka sai wani abu ko hatsi ko masara ko shinkafa ka raba bayan Allah ko ka bi su da goma goma da Allah mutum nawa za ka ba mutum ɗari ka goma goma sai ka yi zaman ka wanda ya je ya umar ka yi shi barka ce ci rayuka da yawa a raba biyu a yi yawa in ka raba biyu mutum bi ka ba Mace za kai ka ta yi to kamata dai kuma ka karo din. Tamakin ka ta yi to ka kara sa ka ba bayan Allah. Ba wai cewa kai ka ta ba. Wannan dai ya yi, amma an ka ce kuma ka ji falala da za ka samu. Duka akwai falala dai ibada ce ai. Na cewa kai ka ta ba, amma dai haka din ya yi. Waruya kuma rawaito bi hadisi a cikin wani hadisi anna amala sa'imi mudha'afun lalle aikin mai azumi cikin watan ramadana ana linka mishi wa zakara ibn abi hatim ana shafi ibn abi hatim ya ambata daga malaman shi annahum kanu yaquluna lalle su sun kasance suna cewa idza hadara shahru ramadana idan watan ramadana yazo fanbasatu fihi ko fanbasitu fihi bin nafaqa ku yalwata taimako da ciyarwa a cikin shi fa'innan nafaqata fihi mudha'afa domin ciyar da bayan Allah a cikin shi ana linka ma mutum ladan kan nafaqati fi sabilillah kamar ciyarwa ce a cikin hanyar Allah wa tasbihatun yin tasbihi a cikin watan Ramadan afdalu ya fi falala min alfi tasbihatin fi gari daga tasbihi dubu tasbihi daga ce subhanallah kawai kai shiru cikin azumi yayi tasbihi dubu ɗari da zaka yi ba cikin azumi ba to ina ga kayi dubu ɗari ka ka samu nawa kenan dubu ɗari sau nawa ko dubu ɗari nawa za a baka qalan nakha'i malan ibrahim nakha'i yace sawmu yawmin min ramadan azmun rana dai na watan ramadan afdalu min alf yawmin ya fi falala daga azumin kwana dubu in ba cikin ramadana ba ne wa tasbihatun fihi yin tasbiha a cikin watan Ramadan afdal ya fi falala min alfi tasbiha daga tasbihi dubu wa raka'atun fihi raka'a ɗaya a cikin shi afdal ta fi falala min alfi raka'a daga raka'a dubu cikin watan Ramadan saboda ko mi kai linka maka aiki muna gane ko in kai in kai dimi mai kyau in kai mugun dimi ma haka Haka sai ka kiyaye. Na dana magana kai abin kwarai ne. Kai karatun Qur'ani za a linka a linka a linka. In kai tasbihi haka in kai haidala in kai la ilaha in kai la haula. To abin da kai na alkhairi za a linka maka. Kai kwanan ka ma alheri ne cikin Ramadan. amma wannan kwanan matsorata ka sa wanda ke kwana wanda wani sahur ma maganin kwana yake sha bai wanka sai a sahur dan kai ne yunwa wanda shi ta kwana ko da yake warka ya ci rabi kuma yanzu ne za a fara yanan ko da yunwa take fara ruwa za a sha akwai masu wannan dabarai Allah ya kiyaye bari mu tsaya na ruwan na da yawa lokaci na ta tafiya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara bara a kira sallah ma
an yi sahur ba
wa ya halitta ya azumi ba tare da sahur ba ya halitta sahur sunna ne ba wajibi ba azumi shine wajibi an an ce ka yi shi ne saboda ka samu ƙwarin wato rike azumin ba wai in ka tashi ba kai sahur ba ka ce to niyya ita ce babba ita ce ita ce farilla cikin da azumin na'am
ce malam menene hukuncin karatu ba tare da judi ba
wani irin karatu na alkur'ani ce
yana tambaya me hukuncin karatun alkur'ani ba tare da tajwidi ba bai da kyawu malaman karatun Qur'ani sun ce mallam yujawwidul Qur'ana fa huwa athimun wanda bai karanta Qur'ani da tajwidi ba mai zunubi ne li'annahu bihi ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala kuma haka Allah ya saukar da Qur'ani kuma haka ya iso gare mu amma tajwidi daban murya daban ba make murya ne tajwidi ba ka zo ka samu wani baya da murya yana karatu daidai ka ce baya da tajwidi a'a tajwidi shine karanta qur'ani daidai ba murya ba to gaskiya mutum yana alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kaga murya ba irin ta laraba bace za mu ce ta gida nan an yi wannan masallacin kawai karatu daban murya daban karantawa daidai shine mai mahimmanci ba wannan make murya ba kamar ke murya kai ta banna alhamdulillah alhamdu baka to alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin karawa ta jini sai da halin murya ma ba mutum ba shi bane yake da mahimmanci ka iya karatu daidai shi ake so na'am
malam ce mutum ne aka bashi ajiyar kuɗi na gado sai kuma shi ya sai kayan gona idan an tashi rabon gado sai ya sai ya maido kuɗin dukan su koko mutumin da aka yi an ka bashi kuɗi- ajiyar kuɗi na gado ne to shi kuma sai sai kawai- ka- sai kayan gana kayan gona a Ina ma haka kaka.
ake ba, aje sake ba, aje kuɗi.
to suka ce idan an ka tashi rabo za a mai duka zai maido kuɗin koko ya zai ba da orar da ya- daidai abin da aka bashi ajiya Mutum ne haka ba ajiya, shi ma cikin cikin magana yake.
Ah, ba su bayyana ba Mutum haka ba ajiya kuɗin gado sai sai kayan gona ya aji. Don ya tashi mai da wa ya za mai da wa. Zai mai da wa da riba ko? Dama yadda ya taba su riba raba ta zaye, shi ya ɗauki rabi ya ba su rabi, ko ya ɗauki bakin gwargwado don kar kuɗin su bace ɗan bukatun shi dai. Dama su kuɗi haka ake musu na gado. Da abin da ya karu ba ba na wanda ya juya su bane na magadan. ba za ka yi dan Allah ne kawai amma in kana da bukata Allah ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mabukaci ne to ya ci dukiyar gado da gwargwadon bukatar shi kudin na da yawa ka sai kayan gona aka saida sai ka dan ɗeba abinda za ka dan sayan abincin shekara da shi babu laifi cikin wannan saboda kana talaka kana da bukata na'am Usman a lokaci- a lokacin layya mace tana iya yankan yanka rago ragonta wai mace tana iya yanka rago tana iya yanka ma ba haramun bane mace ta yanka rago ba haramta ba mata yanka ba in suna so su yanka in kuma suna tsoro abin da yasa munan mace saboda tsoro tana iya yadda wukai da fara in ya fara bulce bulce aka ta yadda ta tsira ya zaba shi amma ba wai an hana su bane suna iya yanka na'am
nace ma malam mace mace ce ta mace ce ta rasu bata bar kowa sai ɗiyarta guda da iyayenta da da ƴan uwanta maza da mata yace yaran wangaren yake mace ta rasu ta bar ɗiya da uwaye uwa da uba da kuma ƴan uwa to masu gado su ne ɗiyarta da uwayenta ƴan uwa ba su da gadon komi ciki ƴan kallo ne sai an gada ma a kyautata musu za a raba dukiya a shidda ya ta ɗauki ɗaya a ta ɗauki uku uba ya ɗauki biyu uwa ta ɗauki ɗaya an gama uwa abin da ke gari ya rabi ke gari da rabin dukiyar din na ɗiya ne saboda babu ɗiya tare da ita babu ɗa tare da ita ita kaɗai aka haifa to sai a raba dukiya biyu a ba ta rabi su kuma uwa da uba sai su raba dukiya uku aka raba ta uku uba ya ɗauki biyu uwa ta ɗauki kashi guda shikenan sai an ga dama kayan a raba ɗan tsakuro wani abu gwargwadon kuɗin abin na da yawa ta ɗan tsatsakura a ba ɗayan ‘yan uwan ita, ‘yan uwan ita abin nan ɗin, ko kuma yawwa sai a raba a basu wani abinci, a ɗan tsakura a basu, ɗiyan ɗiyan abin nan ɗin. Ta yi ba kawo miji ba nan. In tana da miji, miji abin da ake bashi, wato ɗaya daga cikin huɗu ake bashi saboda ɗiya. Sai a raba dukiya, yana shi ita ɗiya na da rabi, shi miji yana da wato ɗaya daga cikin hudu saura kuma sai a ba uwa da uba na'am
Jama'a ce yana so a mishi bayani a takaice a wai akan hulɗi hulɗi ko mai masu mai hulɗi ba ni ma ban san shi to karanto sauran su kai wannan adoyi ne sauran
nan adoyin to bismillah mana wannan ya ce malam wata ce mata ke so da soyayya ta gaskiya sai bai yi addu'a tsara ba ko yana yanzu mata da tsantan soyayya
mace yake so yake so ya soyayya ta gaskiya sai dai bai yi addu'a tsara ba wai ya je mata tsantan soyayya me zai hana mutum ya ga mace yana so kuma soyayya ta gaskiya ta aure amma wai bai yi istikhara ba ko ya je gaya mata yana son ta ina mai ta istikhara ba cewa kai da abin da za ka yi ba sai ka istikhara idan abin ya rikice ma ni baka san dadin shi baka san wuya shi baka san ya za ka hito mashi ba ya ki zauna ma ga zuciya kana ta shakku to sai ka istikhara mana ai ka riga ka ɗebe kana son ta kawai kawai ka je ka gaya ma babanta kana son ɗiye shi ya baka izini ka je ka gaya mata inda kana shakku ne batun da ba shakku shikenan ka tabbatar kana son ta da gaskiya ya an gama sai in ka so in kana gaba kai hada mata ba kai zai kai istikharar to tunda kai tsallake sai ka dawo baya na'am
masallatai na kiran sallah karhe hudu wasu ma har karhe da zai ce shi yana na farko ne wannan ko ne to haka da yake irin sallar farko hudu ayi amma an yi shi da wuri kwarai sai tambayar shi babu laifi mutum ya sako karhe hudu karhe biyar
Karshe wannan ba mun karanta ta ba yanzu kuma ya rubuta wani. Yanzu mun karanta. Na'am.
sai Ya yi sahur kari nawa.
sahur karhe hudu ko karhe biyar babu laifi Wata ya yi sahur kari ya saba ma sunna sahur kari hudu. Saboda kayi da wuri saura awa wajen awa ɗaya fa da minti arba'in alfijiri ya keto. Kana yi ka ci abincinka kuma an jima ka kara da cikin lokaci kake. Duk sahur ba wani aka yi shi shikenan na kulle ba. Ba za ka bar cin abinci ba sai alfijiri ya keto. in ka ga alfajir ya hito shi kenan da ka ji ana kiran sallah na karshe na biyu to sai ka dakatar da ci da sha ba wai in ka ci abinci ba da wuri shi kenan sai kai ta kalla abinci kuma kana da tun daga farkawarka har lokacin da alfajir zai keto duk lokacin cin abinci har kare biyar har biyar da rabi duk cin abincinka alfajir bai keto ba lokacin har biyar da rabi ci abinci har biyar da rabi da minti biyar to daga nan sai ka rage sai ka tsaya haka ake yi ai ka karhe biyar shikenan ka tai masallaci ba ko ruwa ka gani kana jin kishirwa ka ƙara ke sahur zuwa ya ce ma so ba ba a barin cin abinci sai alfijir ya ke na'am
wannan ya ce malam yana da kyau mutum shi da Allah ya biya mashi bukata shi kadai ba ya biya mu wani ba ƙwarai ko wai ya halitta mutum ya ce Allah biya mai bukata shi kadai banda sauran mutane ya halitta mana na ruwanka da sauran mutane kowa ya ta kan shi sai in ka ga dama sai in ka so kawai in ka so ka yi addu'a inda dai ba a so mutum ya makan shi addu'a kamar limai na addu'a cikin kamar yanzu nan in ta kai yanzu mun kare in ce Allah ka bani in sha ne wannan shi haka hana cikin jami'i ko cikin sallah kana addu'a ko alƙunutu ba kama kanka kai kadai wannan baya da kyawu amma in ka tashi cikin dare kana yi kama kanka addu'a ba kama kowa ba ka yi daidai yawa in kai ba malami ba ne in kai ba wanda ya bara addu'a wurinka amma malami mutane suna bara addu'a kuma ya shi kadai ya tama kanshi to kaga ba daidai ba ne yawa ha a wayi in suna da rai ka ce Allah ya biya musu bukatu in sun rasu ba ka ce Allah ya biya musu bukatunsu bukata ce maganan bukata kawai magafara da sauransu dama na yi za ka sa uwaye ce Allah ya samu dace sai mi wannan ya ce hukuncin rigakafi a musulunci ya halitta yana tambaya hukuncin rigakafi a musulunci ya halitta ya halitta a rigakafi ga nan da yawa cikin addinin musulunci ka ci abinci rigakafi ne ai ka sha ruwa rigakafi ne ka sa kaya ga cikin ka mine ne rigakafi ne ka yi noma rigakafi ne ka sai abincin wata mine ne ya halitta mana rigakafi ya yi ya yi magani ya ji wa haushe ya halitta in dai ba ya wanda ya saba ma Allah ba ne ya halitta na'am shike nan Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka samu da imani Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana duk matsalolin mu ya Allah ka mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka dibo mu da ramaka ya Allah abin da ba mai Allah ka iya mana shi ya Allah wanda muke ya Allah ka sa mai albarka marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka shirya yan bindigan mu da yan ta'addan mu ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah waɗanda suke garkuwa da su ya Allah ka matsa musu sake su ya Allah Allah ka matsa musu sake su ya Allah Allah ka tilasta musu sake su ya Allah Allah ka saka su sako su dawo cikin iyalansu ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kare mana su ya Allah kara musu adalci da tausayin talakawan su ya Allah shugabannin mu da malaman mu da almajiran mu da talakawan mu da ƴan kasuwan mu gaba da ya Allah ka tsare mu ka kare mu ya Allah daga makircin masu yin shi ya Allah da kaidin masu yin shi ya Allah da sharrin masu yin shi ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah yaran mu kanana da manya Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kare su daga masu batawa ya Allah daga masu bata tarbiyya ya Allah daga masu bata horo na kwarai ya Allah Allah ka kare su ya Allah daga shaidanin mutane da aljannu ya Allah Allah gaba ɗayan mu ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon yin aiki da ita ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon yin watsi da ita ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين